نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبادة كراتمنا توحيدي a cikin wannan littafi na jami'ul mutuni fi tauhid wal aqidati yau za mu shiga littafi na biyar littafi na farko shine kitabut tauhid littafi na biyu shine kashfu shubahat littafi na uku shine al usul thalatha littafi na hudu shine al qawaidu al arba'a littafi na biyar masailul jahiliya a cikin wannan littafi na masailul jahiliya malam yayi kokari ne ya bayyana mana ko ya kawo mana ko ya kwatanta mana halin da ake a ciki kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suna cikin jahilci suna cikin katobara da tabargaza da shirka kala-kala da bid'a kala-kala da san zuciya da kisan kai da ta'addanci da mugayen ɗabi'u shi yasa Allah ya dunkule su yace jahiliya aka dangana su zuwa ga duk abin da suke yi akan jahilci da rashin sanin girman Allah da rashin sanin girman dokar Allah da rashin sanin girman shari'ar Allah to waɗannan ayyuka na zamanin jahiliya kashi uku ne akwai waɗanda munana ne su ne malam zai mana bayaninsu a nan akwai waɗanda kyawawa ne duk mai hankali yana yaban irin wannan halin kamar gaskiya kamar amana kamar kyauta kamar jarumta na ɗabi'u ne masu kyau da kowane zamani kowane addini kowace al'ada tana yaban mutumin da yake da irin waɗannan hali to annabi alaihi salatu wassalam a cikin waɗannan halaye nasu duk hali mai kyau to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa kwarewa a kansa yafi kowa gaskiya yafi kowa amana yafi kowa mutunci yafi kowa tausayi yafi kowa rahama yafi kowa kyauta yafi kowa san alkhairi yafi kowa taimako innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawa'ibil haqq wa taksuwal ma'dum fala yukhzika Allahu abada nana khadija lokacin da annaba alayhi salatu wassalam ya je kogon hira ya dawo ya ga mala'ika da ya zo yake gaya mata abin da ya gani ta ce fala yi huzi kallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksuwal ma'dum ko wa tuksibul ma'dum wa taqrid dayf wa tu'inu ala nawa'ibil haqq duk wasu dabi'u masu kyau da ake a zamanin manzo Allah ya kwashe su gaba ɗaya yana da su alayhi salatu wassalam Jisa na Khadija ta siffanta shi da siffofin shida. Da yace abin da ya gani ya bashi tsoro. Tace Allah ba zai cuce ka ba, kuma Allah ba zai bari a cuce ka ba. Kuma Allah ba zai kaskanta ka ba, Allah ba zai wulakanta ka ba. Saboda tasilur rahim. Kai mutum ne da aka yi maka shaida mai zumunta, mai sada zumunta. Kaga ashe tun a zamanin jahiliya ana yaban mutumin da yake da sada zumunta. Wa taksibal ma'dum. Marashi in yazo ya sallama kakan dauka ka bashi. wannan ɗabi'a ce ta kyauta da taimako da agaji manzo Allah ya shahara da ita wata daif idan bako ya zo ya sauka a gidanka kana bashi abinci ka bashi guziri kai murna da zuwansa kai farin ciki da zamansa kuma kai bakin ciki da tafiyarsa wannan ɗabi'a ce ta girma abin nan wata ƙaruddai wato inu alana wa ibul haƙƙi duk wani mutumin da ya zo da harka ta gaskiya kana shiga a yi da kai wanda ya zo ba shi da riga kakan cire riga kama ka ba shi yasa waɗannan ɗabi'u guda shida na na kajiya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaida cewa ya fi kowa fice a cikin su kaga waɗannan su ne abubuwa masu kyau da ake a zamanin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fice a kansu lokacin da jibril ya fara masa wahayi ai ya tara mutane domin ya sanar da su shi waye kafin ya gaya musu shi waye sai da ya tambaye su a gurinku ni waye a gurinku ni waye suka ce kai mai gaskiya ne kai mai amana ne naka sadiqun amin yace in nace akwai bayan garin nan akwai wata bataliya tana nan tana shirin kawo muku farmaki za ku shirya ku dau mataki suka ce da gudu yace saboda me suka ce lan natahimuka bil kazib bamu taba tuhumarka da ƙarya ba sai ce to inni rasulullahi ilaikum da ba shi da wannan sifa ba za su karba ba yanzu kawai mutumin da bai da gaskiya bai da amana bai da tausayi bai da zumunta bai da kyauta bai da jarumta bai da san jama'a ya zo ya ce shi annabi ne kun gane ashe halin kirki yakan taimaka wa mutum wajen isar da saƙon da yake so ya isar idan kai malami ne mai gaskiya mai amana mai tausayi mai rama sai an fi karɓar saƙonka fiye da wanda bai da waɗannan halayen a ka to ka cuci mutum kuma ka masa wa'azi ko ka ci mutuncin muzin ka masa wa'azi wanne zai dauka daga ciki cin mutuncin zai rama ko wa'azin zai karba so da haka annabi alaihi salatu wassalam wa innaka la'ala khuliqin azim waɗannan ɗabi'u da yake da su masu girma kuma Allah ya yabe shi a kansu kuma yace inna ma bu'istu li utammima salihal akhlaq makarimal akhlaq an aiko ni ne dan na koyar da halaye masu kyau ɗabi'u masu kyau duk wani abu mai kyau da ake yi manzo Allah zo ya tabbatar da shi duk wani abu da ake mara kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawar da shi duk wani abu da ake mai kyau amma ba ta hanyar da ta dace ba to manzo Allah zo ya gyara mana zaman yadda za a yi shi kamar misali mai karfi ai karfi abu ne mai kyau amma wani sai amfani da karfin sa yayi me yayi zalunci sai zo a ce karfinka ba na zalunci bane karfinka unsur akaka zaliman aw mazluma kai mai karfi kai mai iko kai lauya kai mai gwamnati kai mai fada a ji taimaki dan uwanka in yayi zalunci taimaki dan uwanka in an zalunce shi suka ce rasulullah mun san yadda zamu taimaki wanda aka zalunta amma wanda ya zalunci shi wanda taimako za a yi masa yace a hana shi a tsare shi a yi masa wazi a faɗakar da shi zai zalunci kace bari ba kyau ai ka taimake shi ko kuma da yayin sai ka je ka kwato ma mutumin da ya zalunta haƙinsa ka bashi shi a zahiri zai ɗauke ka maki amma kuma a haƙiƙanin al'amari ka taimake shi ne don ka raba shi da nauyi tun a nan duniya kafin a je lahira to wannan unsur a kaka zaliman au mazluman duk duniya da ta tsaya akan wannan da an zauna lafiya wanda zai zalunci a taka masa burki wanda aka zalunta a taimake shi zaliman a taimake shi mazluman a taimake shi to duniya ta zauna lafiya kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk rigimar nan da ake a duniya ya ware ta da kalma biyu unsur akaka zaliman aw mazluma to yanzu duniya daga zalim sai mazlum to shi zalim ba mai taimakon sai hana shi zalunci mazlum ba mai taimakon sai hana a zalunce shi ashe da an hana mai zalunci yin zalunci kuma an karɓo haƙƙin wanda aka zalunta an bashi ina sauran rigima to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa innaka la ala khuliqin azim wani yana da kyauta amma yana israfi sai a ce sai a ce wala tusrifu wala zina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu akwai wanda zai yi bako daya sai ya ce a yanka masa raƙumi 100 a fede raƙuman a shimfida fatar tun daga inda ya taho ya tako fata ya zo hannan dufa bai fiye ci tsoka goma ba amma saboda alfahari da kuɗi. A zo biki ga wani yana jin yunwa a falle dala a dinga liki, a falle ‘yan dubu-dubu 'yan ɗari biyar biyar 'yan ɗari bibi 'yan ɗari ɗari 'yan goma goma ana liƙawa a goshi suna zubewa a ƙasa ga wani can yana jin yunwa shi sa wani da aka zo bikinsa wani mai kuɗi sai ce na san za ku yi min hidima saboda kuɗi na saboda alaƙa ta da ku wani zai kashe kuɗi ya yo jirgi ya zo inda nake wani zai kashe kuɗi ya zo inda nake domin ya zo ya min liƙi wani ya zo don ya min farin ciki wani ya taya ni yace to ga akawun na buɗe duk abin da zaka bani ku saka a ciki da aka dinga zuba kuɗi sai da aka saka aba naira abin nan miliyan dubu biyu dubu biyu 2 biliyan sai ce to waɗannan a tafi aje a yi rijiyoyi aje ƙauka a gina makarantu aje a ɗauki nauyin yara su je su karatu dufa a banza za a kashe waɗannan akwai wani guri da aka taɓa gayyata mu za a wata walima a wata jiha aka ce mana kawai bakin da za su zo hotel ɗin da aka kakkama musu da hidimar da za a yi musu kawai iya wannan miliyan 500 aka ware bakin kawai da za a yi yanzu wannan da ya dakatar da su kowa zauna a garinsu waɗannan kuɗin aje a taimakawa masu jin yunwa a taimakawa masu marasa lafiya a taimakawa yara su samu admission su je su karatu yara nawa za ka kai jami'a har su gama karatu da wannan kuɗin suraka annab sura ya zo ya hana israfi kashe kuɗi ba dalili za an faɓo lam yusrifu wa lam yaqturu an hana ƙwauro an hana alubazziranci wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin waɗannan mas'aloli mas'ala ce 120 abubuwan da mala ya kawo kuma ya kafa hujja da ayoyi guda 70 ya kafa hujja da ayoyi 70 ya fito maka da cewa ga wani abu da ake yi da waɗanda shari'a ta zo ta hana saboda in ma kaga ana maimaita irinsa kakkai kai to a cikin waɗannan matsaloli waɗannan matsaloli da malam ya kawo ya kira shi masail idan an ce masail ana nufin su'al ko ƙadiyya ko mushkila wani abu da ake son a tattauna wata matsala da ake son a tattauna ko a warware ko a fahimta ko kuma a ai aiki da ita matsaloli da ake da su a musulunci kashi uku ne akwai masail mas'alatun muttafaqun alaiha akwai mas'alar da malamai suka yi ittifaki babu sabani akan wannan abin halal ne ko wannan abin haram ne akwai mas'alatun mukhtalafun fiha akwai mas'alar da malamai suka yi sabani wani ya ce a yi ga dalili wani ya ce ka a yi ga dalili akwai kuma mas'ala ijtihadiyya asalin matsalar ma ba ta da nassi ba daga fahimtar nassin aka samu matsalar ba a'a ba ma ta da nassi yanzu ijtihadi ake wajen tabbatar da ita ko kore ta to masu ijtihadin wani sai ijtihadi ya riskar da ita zuwa ga abin da ya kama da halal saboda ya ga ta yi kama da halacci ta wata fuska wani kuma ijtihadinsa ya kalle ta a matsayin matsala ce da bata dace ba saboda ta yi kama da wata matsala da aka haramta alhalalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat halal a fili take kowa ya santa haram a fili take kowa ya santa amma akwai matsalolin da sai an yi ijtihadi wajen riskar da su da halal ko riskar da su da haram ko kuma shiru a kansu akwai mas'alatun mansusun alaiha akwai mas'alar da ita kuma karara ga nassinta ga dalilinta ga hujjarta a fili ba ta bukatar wani malami sai ya ijtihadi ko sai ya karantar da kai daga alkur'ani kai tsaye ko daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kowane babi ka shiga zaka ji an ce masail misali in ka shiga nahawu zaka an ce masailul iraq masailus sarf masailul balaga masailul qira'at akan abin nan in ka shiga nahawu akwai masail na al-irab idan ka shiga sarf akwai masail a ilimin sarf in ka shiga wato balaga akwai masail a balaga in ka shiga qira'at akwai masaloli a cikin qira'a hakan ka shiga sauran fannoni akwai masail hisabiya masahib handasiya masahib jabariya masahib tadbiqiyya mas'aloli suna nan kowace mas'ala tana da babanta da yawanta masail ilmiya fiqhiyya lugawiyya ijtima'iyya duka waɗannan mas'ala kenan mas'alo da ka an ce mas'ala shine wani abin da za a tattauna a kansa an gane kalmar mas'ala yanzu ko wani abu da ake tattaunawa a kansa sai ce to sai jingina ta zuwa ga jahiliya wannan matsala da za a tattauna matsala ce ta jahiliya in muka duba alkur'ani an yi amfani da kalman jahiliya sau hudu ba zai kawo mana ta farko ya zannuna billahi gairar haƙi wannan jahiliya ashe akwai zannul jahiliya zargi da zato irin na jahiliya har Allah ana wannan ka ji cewa Allah ba zai iya kaza ba ko kuma ba zai kaza ba ko kuma ko kuma kaza da ya faɗa ko zai yi shine zannul jahiliya yadhunnuna billahi ghayral haqq suna wa Allah mummunan zato ba na gaskiya ba sai Allah ya ce zannal jahiliya ashe a zamanin jahiliya akwai masu irin wannan aqidar ce guri na biyu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ashe akwai shiga ta tabarruji da mata suke yi irin tabarruji na zamanin jahiliya to ya tabarruji yake na zamanin jahiliya shigar banza duk inda mace za ta fita waje ta karya doka bakwai to ta yi shigar jahiliya doka ta farko kar ta bayyana tsiraici doka ta biyu kar ta bayyana ado doka ta uku kar ta bayyana ƙanshin turare kowa yana ji doka ta hudu kar ta dinga rangwada muryarta tana kashe murya doka ta biyar kar ta keɓanta da namiji a wani guri daga shi sai ita halwa kenan doka ta shida kada ta yi ikhtila'i ta cuɗanya da maza da mata doka ta bakwai kar ta gaisa da wani ya taɓa jikinta duk inda mace ta yi ɗaya daga cikin bakwan nan to ɗaɗɗauko ɗabi'un jahiliya kuma yanzu wanne ne ba a yi in za a fita waje a yi riga a yayyaga ta a huhuda ta a babbarka ta a kyakketa ta a matse ta a tsuke ta ko ko ina hammata ta fito tudun mama ya fito tudun ba ya fito tudun ciki ya fito ko ina wata ma saboda shara-sharan kayan sai ma za ka iya cewa siket ɗin da ta sa ko dress ɗin da ta sa ko rigar maman da ta sa ja ce ko fara ko koriya ta wadda shara-shara ana gano komai a waje kuma ‘yan wani ce koma ta wani ko babu wani, no ba abin da ya dame shi. Wata za ta fita sai ta bayyana tsiraicinta nan za a yaga rigar a zo da ita iya nan, yadda ana tafiya ga mama a waje. A nan a yaga nan an ɗaga ka ga hammata a fili. To me rage? Gashi al'umma an ɗaura ɗan kwali an lalle da shi. To me rage kuma a buɗe? tsiraici ya bayyana watan za ta fita sai ta yi turare wa kayan ta yi wa jikinta turare ta yi wa zanin turare yadda in ta zo za ta wuce ta unguwan nan duk da muke karatun nan kowa sai ya ji kanshi ko ba haka ba wata in ta zo za ta shiga wani guri da kai ta sai namiji su kulle ba wanta ba ba ubanta ba ba muharraminta ba ba kowa nata ba su shiga wani guri su kulle to duk da suka kulle su biyu shedan zai ce me ya kamata a yi mara kunya sai kai hannu ya taba daya wata za a yi ikhtiladi gurin kamata yanzu a zauna gurin zaman mata daban saboda darajarsu gurin zaman maza daban saboda darajarsu amma wani sai a ce cuɗanya a ce kowa ya samu abokin zama wani ya zaura da mace wani ya zaura da namiji ikhtiladi ana ana cuɗanya da juna sannan sai musafa din da aka gamu da mace ban biyar baki biyar ka gani abu ya ɓaci in babaka ce ta baka bi kuka gaisa da babaka ko mataka ko yaka ko yanka duk wannan ba wani abu amma kuma ka gaisa da mata wani ina wace waɗannan matsalolin su ne wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatul ula sai ina kuma aka faɗi jahiliya afa hukumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min allahi hukuman liqaumin yuqinun ashe akwai hukumal jahiliya shi hukumar jahiliya hukuncin zamanin jahiliya shine doka ce gata an yi ta amma tana aiki ne akan mara ƙarfi ba adalci kenan doka ce gata an yi ta amma ana amfani da ita akan mara ƙarfi akwai waɗanda suke sama da doka akwai masu daidai da doka akwai masu ƙasa da doka kuma doka ce ta sarrai da son zuciya mutum ya haifi yarsa ya kashe ya binne ta da ranta wai zalma udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat za bushira bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turabi ala sa'a ma yahkumun Allah ya ce suna binne ƴaƴa da ransu mata suna kashe yara idan mutum aka haifa masa ƴaƴa biyar sai ya duba waye marasa lafiya waye mata sai ya kashe ragowar sai ya daura ragowar wala taqtulu auladakum khashyata imlaq la taqtulu auladakum min imlaq khashyata imlaq min imlaq khashyata imlaq kana tsoron talauci min imlaq talaucin yazo Allah ce bai da kashe yaro ba kad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftiran ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin Allah ya hana kisan kai ya hana zubar da jini kashe mata da ake Allah ya hana kashe yara da ake Allah ya hana kwacewa mata gado sai a ce an tashi rabon gado ba mace Allah ya ce ban yadda ba yusikum Allahu fi auladikum lizakari mislu hazzul unsayi an tashi aure ba a tambaya mace tana so ko ba ta so sai dai ta ji an daura yace albikru tusta'azanu addena wannan yakka in zaka bari ta aure in budurwa ce ka kira ta in ita ta kawo ko kai ka kawo ko wani ne yazo ta hannunka ya zo ko ta hannunta ya zo ko wani ya kawo shi sai ka kira ta sun zauna kai zauna ka shawo kanta in ta yadda sai in baka ko? kai kuma ka sai da za ka shawo kanta dama da ƙarya da gaskiya da daidai da ba daidai ba ka sai da za ka yi ya baka sati yaya ka shawo kanta ta yadda eh baba mun daidaita to ke zo yaya ya miki ba matsala eh kafa ki ce na miki dole a baban na so to shikenan Allah ba ku zaman lafiya kawo sadaki ya daura muku aure shikenan an gama idan buzawara ce kuma sai ka ce to tsaya kin taba yin aure inda dadi kin sani inda wahala kin sani in mijinki na kirki ne kin sani in ba na kirki bane kin sani zabo miji da kanki ki kawo min in ya dace daura muku aure ke ba miki dole ba ke zaki kawo miji da kanki aure ne kawai ba zaki daura wa kanki ba ni kuma in duba ga ya dace in baki abinki ku je ku karata an zauna lafiya wa wasayibu a haƙo bi nafsi hamin waliha in an kawo sadaki sai iyaye su rabe Allah ya ce ban yadda ba wa atun nisa'a sadqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su dole wa ataytum ihda'unna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum misaqan ghaliza duba adalci na Allah duk abin da ake a zamanin jahiliya aka hana mutum ya zo ya sa gunki a gaba ya ce ya kai wannan gunki zan yi tafiya zan ban maka irikon iyalaina kuma ni zan yi tafiya ka kula min da iyalaina ka kula da kanka kuma ka kula min da tafiyata ba abin da ya fi wannan wauta kuma ka bashi a ɗaki ka kulle shi kai tafiya ka aka ce wannan wauta ce wannan jahiliya ce a daina wannan shiriritar in mutum zai tafiya sai je samu tsuntsaye da sassafe za ka fito tsuntsaye suna kan bishiya sai ka je ka yi ihu a gindin bishiyar sai ka ga in sun tashi ina suka yi in sun yi gabas to tafiya tana da kyau in sun yi yamma sai ka koma gida ce ba kyau tunda tsuntsayen nan da na firgita su da safe sun yi nan to ya nuna akwai alheri sun yi nan ba alheri ya mutu ya koma gida haka ce a daina ba kyau wannan camfi ne ba kyau a daina a daina shirka a daina camfi a daina bid'a to duk zamu ji waɗannan matsalolin malam zai kawo mana su ɗaya bayan ɗaya har zuwa 120 waɗanda ake yi kun ga ashe abin da yawa ai shi yasa yake ya rasu masa sai guri na hudu da aka ce jahiliya ina ne hamiyatal jahiliya ko hamiya me yasa aka kira ta hamiya ta'assufanci kabilanci a zamanin jahiliya in ka taba mutum dan uwa sai ku shekara 40 kuna fada akwai yakin basusa da aka wada ake kiransa yakin basasa digima ta fara ne daga kuciya kwan kuciya wata taguwa ta taka shi kuma kuciyar ta yi kwai ne a inda shi ya hana jama'a su shigo gurinsa ne sai kuciyar ta zo ta yi kwai sai yake ganin wannan kuciyar tunda ta zo cikin gonarsa ta yi kwai to shi ta ba ajiyar kwan wanda ya taba kuciyar nan ya taba shi ita kuma wannan ta saki taguwarta basusa ta saki taguwarta ta je ta taka kwan da ta taka kwan ya zo ya tarar da kwan ya fashe ya ce wa ya fasa kwan nan aka ce taguwar basusa ce ta taka kwan nan ya fashe ya ce ina taguwar aka ce gata na ya je kashe taguwar ita ko basusa sai ta je danginta ta kwalla ihu na shiga uku na lalace yanzu a ce ina da yan uwa irinku ina da dangi irinku ina da maza irinku ina da jarumai irinku ina da dangi irinku ina da masoya irinku ina da na kusa irinku a ce wani ya kashe min taguwa a ce ba wanda zai iya dauko min fansa na shiga uku suka ce kwantar da hankalinki duk wanda ya taba ki mu ya taba sai je ya kashe kulaib din shi sarkin jassas dan uwanta ne je kashe sarkin kulaib akan ya kashe taguwa su ko wannan suka ce yanzu mu wani ya zo har gida ya kashe mana sarki suka ce aje kowa a garin ka a bashi da rai suka je garin suka dinga kashe mutane suka dinga kashe mutane da mata da yara da tsofaffi kowa inda kai dan kabilar wancan kabilar ita wannan basus ne sai an kashe ka da jama'a laraba suka ga kisan yayi yawa sai suka ce a zo a yi sulhu an kashe muku daya yanzu kun kashe su da yawa da yawa da yawa ya isa haka me kuke so yanzu a daidaita suka ce dan uwanmu muke so da ransa sulhu kuke so a yi suka ce suka ce a dawo mana da sarkinmu da ransa aka ce wannan ba zai ba suka ce to shikenan sai sun zama babu irinsu a duniya sai da aka shekara arba'in wannan su kai hari wannan su kai hari wannan su kai hari wannan su kai hari hamiyatar jahiliya ke la yas'aluna akahu hina yandabuhum fin na'ibati ila ma qala burhana qaumun iza sharru abdana jizaihi alaihim taru alaihi zurafatin wa hudana da ka ce ihu to ba za a tambaye ka me ya faru ba me kai me aka yi maka kawai za a zo a taimaka maka ne kawai la yasaluna akahu in dan uwansu ya ihu ya ce yana neman taimako ba za su tambaya me ya faru ba dan uwansu ne ya ihu to wancan ne mara gaskiya hamiyatal jahiliya duk waɗannan abubuwan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo takawa birki ya gyara halayen mutane ya gyara ɗabi'un mutane ya gyara aƙidan mutane ya gyara ibadan mutane ya gyara halayen mutane ya mai da mutane nagartattu waɗancan mutanen da da suke da wannan halin suka dawo mutum sai ya ce ina da mata biyu bari in saki ɗaya ka aura ka yi ko mutum ya ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya baka sai da ta kai saboda ‘yan uwantaka a musulunci an fara gado sai da musulunci ya dakatar sai ce kai ɗan uwana ne makocina to in na mutu a saka cikin magada saboda yankwantaka da san juna wa yu'thiruna ala anfusihim Allah iya be su da wannan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to kun gayi shi yasa duk masana da masu rubutu suka ce babu wanda ya zo ya ci nasara ya gyara dan adam ya gyara halin dan adam ɗabi'a dan adam tunanin dan adam lissafin dan adam irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين ما ليتي ودنا الأمر هذا زل لسافو قدان أريد إشرم سوني ودن منزون الله صلى الله عليه وسلم يسابع ومتانا ديترر أزامن جاهلية da kuma waɗanda suka mallaki waɗanda aka ba su littafi guda biyu Yahudu da Nasara da kuma maguzawan Qurayshawa da sauran ƙasashen duniya kenan hamman da haji uku ne Yahudanci Nasaranci maguzanci kisa ce in ka bar ɗanka gina masa tarbiya ba zai tashi da ɗayan ukun nan kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi kowane abin haihuwa ana haihuwansa lafiyayye da aƙidarsa da tunaninsa duk lafiyayyu ne da jikinsa duk lafiyayye ne amma zai gurɓace ne in ya faɗo hannun gurɓatattu in iyayensa suke yahudanci sai ya koya in suna nasaranci ya koya in suna maguzanci ya koya sai ya zama ba maguje saboda iyayensa maguzawa ne ko ya zama ba nasare ko iyayensa nasara ne ko ya zama ba yahudi saboda iyayensa yahuda ne ko akida yahuda ko ta nasara ko ta maguzanci shi yasa a cikin alqur'ani ai addu'a da muke kullun ihdinas siratal mustaqim ai tafarkin da muke roƙon Allah ya dora mu akai shine tafarkin allazina an'amta alaihim wanda kai musu ni'ima minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ghayril maghdubi alaihim al-maghdubi alaihim yahudu dalin nasara kenan tafarki ko ka bi tafarkin annabawa ko ka bi tafarkin yahudu ko ka bi tafarkin nasara ko ka bi tafarkin maguzawa to me ya zaka gane akan tafarkin yahudu kake da abu ɗaya ne in dai kana karatu ko na hadisi ko na qur'ani ko na fiqhu ko na aqida ko na tauhidi ko in dai baka aiki da shi kawai kai bai hude ne saboda duk karatunka ba za ka kama bai hude ba amma abin da ya cuce shi rashin aiki akwai ilimi ya alamuna zahira minar hayatun duniya wa adallahu Allah ala ilm wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamina sun fi kowa karatu a duniya amma ba sa aiki da shi din na cuta ne din na zamba ne duk karatun su na damfara ne zaka duk wanda yayi amfani da karatun sa ko kai masanin qur'ani ne ko masanin hadisi ko fiqh ko tauhidi ko aqida ko sunna ko dariqa ko kungiya ko me kake yi in dai wannan abin naka baka aiki da shi yadda yake to ka zan mai halin yahudi masu karatu ba aiki to ya zaka gane kai ba nasare ne shine baka karatu wanda ya ki karatu ya zauna keke ta morewarsa kawai abinda duk kwakwalwarsa ta lissafa masa shine daidai aiki da jahilci to shi kuma wannan shine nasara su nasara ba sa karatu sai dai duk abin da aka ce musu sai su believe don kai ma ka zauna baka karatu baka zuwa makaranta baka tambayar hujja da dalili duk abin da aka zubo maka sai kai believe ka dauka wannan kai kuma ka zama ka zama ka zama dan tafarkin nasara da zaka ka gane kuma kai ba ma guje ne ko ka fi tafarkin maguzawa ko da baka maguzancin amma halittarka da ɗabi'arka da halinka da yanayinka na maguzanci ne jifatun bil laili himarun bin nahari alimun bid duniya jahilun bil akhirati da ka haɗa siffa hudun nan to ka zama ba maguje jifatun bil laili da daddare bacci kawai yake yi himarun bin nahari jaki ne da rana alimun bid duniya ya san duniya jahilun bil akhirati ba ruwansa da harkar lahira to ka zama ba maguje dare ka hau gado rana ce kuma ka fita nema daga nema abinci sai bacci ci da sha da bacci da jima'i su kadai ne a rayuwarka su suke kwaranta maka ha to me amfani mu kagan kama kama ana kiwata ulaka kal an'am bal hum adall la ce waɗannan da su da awaki da tumaki da shanu da raƙuma layin su daya yadda ake kiba waɗancan a yanka su duk tausayin da kake tinkiya ƙarshe me ne duk kiwon da kake wa rago ba na Allah da annabi ba ne ba na tausayi ba ne matsa shi kanka ji ya yi kiba ka kai shi kasuwa a siyar a yanka to kaga yana kibanta kansa don ya shiga wuta lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna wa lahum azanun la yasma'una biha Allah ya ce ga kunne ba na ji ba ga ido ba na gani ba ga zuciya ba ta fahimta ba laka kal an'am bal hum adall wa laka humul gafilun to za ka gane a kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama kake da sahabbai al'imanu wal ikhlasu wal mutaba'a in ba ka da ukun nan wallahi ai maka kabbara hudu ai maka jana'iza ba ka mutu bane amma rayuwarka ta mutu akwai wanda zai zai wani bangare nasa zai mutu kafin shi ya mutu al'imanu in dai baka da imani wal ikhlasu ba ka da ikhlasi abinda kake ba dan Allah kake ba wal mutaba'atu abinda kake baka kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka mutu kowane daya a cikin ukun nan in ba shi ba tafiya in ba imani ai ba ba addinin gaba daya in ba ikhlasi duk aikin da kake a gurin Allah rushashe ne wa man arada al akhirata arada al akhirata me kenan ikhlasi wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura sa'alaha sa'yaha aikin kenan arada niyya sa'alaha sa'yaha aiki wa huwa mu'minun imani to fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wannan sune ake yaban aikin su amma aiki ba imani ba ikhlasi ba mutaba'a to ya rushe wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura an kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada haka waɗannan su ne guda uku kullun ka dinga auna kanka da su abinda kake dan Allah kake yi abinda kake haka manzon Allah ya koyar ko yace ayi ko ya ga ana yi bai hana ba sannan kana da imani cewa wannan abin haka yake a musulunci kai imani da Allah da manzansa da ranar lahira mimma la gina lil muslim an ma'arifatiha mala yace wannan abun fa ba yadda zaka yi kana musulmi ma kace baka san su ba sai dai ka san su ta wata hanya ta wata hanya ta wata hanya amma a dunkule haka ya kamata ka san su fadiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanu al-ashiya bala yace da kishiya ita take bayyanar da kyan kishiya da kishiya al'amari yake bayyana Ma'ana kullum opposite ɗin abu shi ke nuna ɗayan yaya yake in an ce sama opposite ƙasa ko in an ce haske opposite ɗinsa duhu in an ce sunna opposite ɗinta bid'a in an ce tauhidi opposite ɗinsa shirka in an ce ilimi opposite ɗinsa in an ce adalci opposite ɗinsa ko jahilci ko zalunci ko zalunci shine kishiyar adalci in an ce gaskiya kishiyarta ko in an ce daidai kishiyarsa ba daidai ba ko in an ce aljanna kishiyarta wuta haka abin suke ta tafiya shi sa mala ya ce in ka san kishiya za ka gane kishiyar ma'ana ka gane marasa kyan to ta hanyarsu za ka gane masu kyan fa a hammu ma fi ha ya ce mafi mahimmanci a cikin matsalan nan guda 120 da malai tattauna ce to mafi mahimmanci a hannu ha mafi ha abin da ke cikinta wa a shaddu ha hatsaran mafi hatsari shi ne adamu imanin kalbi ma ja a bihin rasul sallallahu alaihi a ce zuciyarka ba ta yadda da abin da Allah ya aiko manzala da shi ba ka taɓi ka shiga uku ka lalace zuciyarka ba ta yadda da Allah ya aiko manzan Allah ba, ko zuciyarka tana shakka akan aiken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko zuciyarka tana jefa alamar tambaya akan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko zuciyarka tana jefa tambaya akan Qur'anin da manzan Allah zo da shi, ko zuciyarka tana jefa tambaya akan hadisan da suka inganta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa, ko zuciyarka tana jefa tambaya akan lahira ko akan sikeli ko mizani ko siraɗi ko tambayar kabari. zuciyarka ji tana da tambaya akan tana da tuhuma ko shakka ko rashin yadda akan waɗannan to kana cikin hatsari zuciyarka bata gamsu ba kenan faizan dafa ila zalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliya tammatul khasaratu mala yace bayan rashin imani sai kuma aka samu kana ga wani abin da ake a zamanin jahiliya da manzon Allah ya hana yana da kyau manzon Allah ya hana abu ka zo ka ga yana da kyau kuma ga zuciyarka ba ta da imani mala ya ce to asara ta gama tabbata kenan babban abin da zai tabbatar maka da asara malam ya ce na farko zuciyarka ta yin imani da manzon Allah abu na biyu abin da shari'a ta hana ka ga yana da kyau kenan kana ganin kyan abin da shari'a ta hana to za ka dinga ganin rashin kyan abin da shari'a ta sa a yi shi yasa duk gabarka da mutum duk faɗanka da mutum duk rashin fahimtarka da mutum kada ka soki wani abu da yake wanda ka san shari'a ce ta ce ayi na'am yawwa sawa'un ɗariƙa yake izala yake shi'a yake yi ƙala ƙato yake yi waye yake yi in dai yayi wani abu daidai na shari'a to sai ka ce wannan abin daidai ne ba dan shi ba sai sai dan abin daidai ne ta akwai mutumin da shi in daidai ya zo daga wanda ba su da ra'ayi ɗaya. To tun da ra'ayinsu da mutum ba ɗaya ba ne, to wannan daidan ma ba daidai ba ne. An samu matsala. I'irafil haƙƙa ta'arif ahalahu. Ita, ita gaskiya ba ta da ƙungiya, ba ta da mutum. Gaskiya gaskiya ce a hannun kowa take, huzul haƙƙa la yadurruka min ayyi wa'in kharaj ka karbi gaskiya ko a bakin wa ta zo za ku ji wani abu da ya zo a sahihul bukhari mai ban mamaki labid mawaki ne na zamanin jahiliya wanda bai imani ba amma ya faɗi wani baiti rabin baitin gaskiya ne rabin baitin ba gaskiya ba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki baitin farko ɗan ɗangon baitin ya ce asdaqu kalimatin qala ha sha'ir ala kullu shay'in ma khalallaha batilu to rabin baitin kuma wa kullu na'imin la mahalata za'ilu sai annabi ya watsi da wannan na banzar ya ɗauki farkon ya ce mafi gaskiyar mawaƙi kalmar da mawaƙi ya faɗa ita ce kalmar da labidu ya faɗa waye labidu mawaƙi ne a zamanin jahiliya sai ya faɗi gaskiya a waƙarsa sai manzo Allah ya ce wannan gaskiya ce na'am asdaqu kalimatin qala ha sha'ir ala kullu shay'in ma khala Allah batil duk abin da ba Allah ba ce tafi saurari sai kuma a rabin baitin sai ce wa kullu na'imin la mahalatas duk wata ni'ima sai ta gushe to wannan kuma kuskure ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan nabiyin ba sai ya dauki gaskiyar da abin da mutumin ya faɗa sai ya watsi da gaskiya da yahudu suka zo suna kasuwanci a cikin su akwai na kirki akwai wadanda ba na kirki ba mai Allah ta'ala ce wa minhum man in ta'amanuhu bikin tsari yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'im yace a cikin yahuda akwai wanda an ka dauki malala gashin tinkiya na kudi ka bashi zai dawo maka da su kobo ba zai ciwo ba a cikin yahudu kuma akwai wanda in kobo ya shiga hannunsa Allah ya ce ba zai dawo maka da shi ba sai ka tsaya sai an tsaya ko a yi rigima ko a tafi kotu ko a ɗau lauya ko a ta ja'in ja kafin ya fito ko gofa kuma duk a ƙabila ɗaya a jinsi ɗaya a jama'a ɗaya amma Allah iya bi wasu da cewa sun fi kowa amana a cikinsu waɗanda sun fi kowa rashin amana kuma a cikin jama'a ɗaya ashe kaga ba za ka zo ka kalli jama'a ka ce duk jama'an nan ba su da kirki ba saboda marasa kirki ba sa wakiltar masu kirki masu kirki ba sa wakilta marasa kirki idan aka samu wata kabila a cikinta wani yayi rashin kirki duk yan kabila ne su kai idan aka samu wata kungiya mutum ɗaya a cikinta yayi rashin kirki duk yan kungiyar suka yi idan aka samu wani addini a cikin addinin wani yayi rashin kirki duk addini ne suka yi ba addini ne suka yi ba yasa dan kaga musulmi yayi rashin daidai kakkace duk musulunci haka yake in ka haka ba kai mana adalci ba kansa ya wakilta a musulunci ba ba mu ya wakilta ba in ka samu wani ba yahude ya yi rashin daidai ba za ka ce duk yahuda haka suke ba ko ka samu ba nasare ya yi ba ka ce duk haka suke ko wani ɗan ɗariƙa ya ba daidai ba ka ce duk haka suke ko wani ɗan izala ya ba daidai ba ka ce duk haka suke to wannan kai ba ka san me ya adalci ba kuma ba adalci duniya ba ta tsaya ba ba ta tsaya ba to shi ne abin da malam ya faɗa yace in ka rasa biyun nan to asara ta tabbata sannan sai ce ƙalallahu ta'ala to ya fara kafa hujja da aya ɗaya mun ce aya saba'in malam ya kawo to ga ta farko nan cikin suratul ankabut aya ta hamsin da biyu wallazina amanu bil baɓili wa kafaru billahi ulaika humul khasiruna istinbadin da ke cikin ayan nan su ne abubuwan da malam ya faɗa na farko wallazina amanu bil baɓili wanda ya imani da mai batil abinda shari'a ta hana wa kafaru billahi kuma ya kafirce wa Allah ko sai Allah ya ce ulaka humul khasiruna kun ga da malam ya ce mafi girman mas'alan nan a cikin guda 120 shine mutum ya fada cikin rashin imani da Allah da kuma kallon mummunan abu a matsayin kyakkyawa mummunan abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hana shi kai kuma sai ka zo ka dinga masa kallon abu ne mai kyau dan me za a hana yanzu akwai wadanda idan suka je suka shawo irin aqidin nan nasu na na turawan yamma sai ka ga haka kawai dan kana da sufa addini sai mutum ya sa maka kyama ba kudin sa ka ci ba ba aure kuka nema ka ka da shi ba ba laifi kai masa ba wani da ya ganka da shigan musulunci kawai sai ji baya san ka to me yasa ko da misali ya gamu da wani mai irin wannan shigar ya masa ba daidai ba bai kamata ya duk masu irin wannan shigar kudin gora ba ko bai kamata ba shi yasa wannan yake da muhimmanci da haka Allah ya tsare mu daga ganin kyan abin da shari'a ta hana ko ganin munin abin da shari'a ta ce ayi da haka mu a gurin mu duk abin da Allah ya ce ayi mai kyau ne duk abin da Allah ya ce a bari to dan ba shi da kyau ne ko ba shi da amfani ne shari'a ba za ta samu mu yi abin da ba shi da amfani ba kuma za ta hana mu yin abu mai amfani ba kuma shari'a ba za ta sa mu sharri ba ko ba za ta hana mu alkhairi ba da haka alheri duka ya tabbata a cikin abin da shari'a ta ce a yi sharri ya tabbata a cikin duk abin da shari'a ta hana masalaha cikakkiya da masalaha mai rinjaye tana cikin abin da shari'a ta ce a yi sharri cikakke da sharri mafi rinjaye ya haɗu akan abin da shari'a ta hana da haka wanda ya ɗauki shari'a a matsayin ma'auni wato abin da Allah ya ce abin da manzo Allah ya ce shine ma'auni wallahi za a zauna lafiya duk abin da kake gani mai kyau wallahi manzo Allah ya zo da shi yasa wata ran sai mutum ya gama bayani ya gama bayani ya gama bayanin zuga wani abu ya ce wannan da akwai shi a musulunci ta ina an ganshi sai ce kaza da kaza da kaza ai su ne irin wannan ce to kai mu san akwai irin wannan a musulunci har muka gano wani yake burge mu kaga wannan din rashin fahimta ne to muna fata Allah ba mu sa'a a nan za mu tsaya ko mas'ala ɗaya ba mu shiga ba ko da yake mala ya ce ga ɗaya tak wato kenan mun yi mas'ala ɗaya ko amma dai bai mata rakam a matsayin ita ce ta ɗayan ba sai ce almas'alatul ula kenan wannan ala kora ne malam ya bayar cewa ahammuha fa ahammu ma fiha wa ashadduha qataran adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam fa idan dafa ila zalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyyati tammatil khasaratu kama qala ta'ala wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika maimakon su akasta waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma kafirce wa baɗin sai kuma su kuma suka yi imani da baɗin suka kafirce ma Allah suka yi akasin abin da ake bukata to Allah ya raba mu da asara sawun asara ce a duniya ko asara ce a lahira ko asara a nan ko a can Allah ya tsare mu gabaki ɗaya